بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن أوصي السلام عليكم ورحمة الله Adamu ci gaba insha Allah ta'ala da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki yau 27 haka ne ko? ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 da bakwai daidai da sha biyar ko sau sha shida daidai da sha shida ga watan uku a miladiya tana dubu daya dubu biyu da ishirin da shida kamar yadda muka saba da mutu gaba da karatunmu na alkur'ani musalki a wannan masallacin mai albarka da ke kofar gidan mai martaba sarkin nan ba muna nan a cikin wannan sura wadda take ba mu kisosin annabawa sura wadda take mai albarka da allah madaukakin sarki yake ba mu labari allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa shi ne masanin wato kenan abubuwan da mutane suke faɗa a boye ko a bayyane saboda yana ji yana gani sannan sai ba da labarin cewa suna cewa balkalu a zilasa a tsunami ko bayan allah maɗaukakin sarki ya ce a gaya musu rabbiya alamul kawla fi sama'i wal ardi wa sami'ul alim duk abin da aka faɗa a sama ko a ƙasa Allah maɗaukakin sarki Ubangiji na yana ji kuma shi mai abin nan ne wato kenan mai ji ne mai ilimi akan abin da suke bada saboda suna keɓancewa kamar ana ba mu hikaya ce ta kafirai sun zo sun keɓance suna tattaunawa akan matsalar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to sai Allah maɗaukakin sarki ce duk abin da suke faɗan yana ji bal ba ma haka ba kalu adgasu a halali suka ce abinda muhammadu yake karantarwa shine alkur'ani wato rikicaccen mafarki ne magana ce wadda take wato kenan a rikice ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akwai wato kenan tanakuda da yawa a ciki wani lokaci ya ce abota wa Allah kwara daya wani lokaci kuma sai ya ce Allah nasa sunansa Allah wani lokaci sai sunan Allah Ar-Rahman to kaga allolin ashe shi ma guda biyu yake bautawa wani lokaci ya faɗi wani suna Allah madaukaki zai ce a ulidu Allah ulidu Rahman ayyama ta dubu falawar asma'ul husna wani lokaci Qur'anin nasu sai kama da waka idan muka zo muka auna ko akan auzan ko buhur shi'riya to ba zai hau ba wani lokaci kuma ya kama da dabo in muka duba muka auna shi da kawaid na dabo kuma sai mu zai hau ba wani lokaci su ce sihiri in an aura shi da wannan ba zai hau ba to saboda ka sai suka ce kai abin nasa da rikicaccen lamari ne kawai addu'a su alami ne baliftarahu suka ce a ba ma haka ba annabi shi ne ya kirkira alkur'anin da kansa kun san yana da basira kaifin basira ne shi shi ya kirkiro shi ya kirkiro shi don haka babu magana wani a ce allah ne ya bashi a'a shi kirkira kayansa bal huwa sha'ir wasu suka ce a kai ba zai iya kirkira wannan abun ba wannan ya fi karfin tunanin dan adam shi dai kawai mawaki ne waka ya tsara tunda waka ya tsara kowane mawaki a zamanin jahiliya an yadda cewa yana da shaidani tare da shi wanda shi ne yake masa wahayin wakar da yake na biga yana da yana da shaidani zuhair bin abi salma yana da shaidani antara sai imru al-kaisi sai irfata bin abd duk ashabul mu'allaqat dana har ma da waɗanda ba ashabul mu'allaqat ba kamar irin su hatimu da'i da sauransu to duka suna da abin da haka shedari ne yake masa wahayi to amma ko sun Allah suka ko bai kamata abin nan ba kuma ko bi kauli sha'ir ko bi kauli kahin wala bi kauli sha'ir ko to dan haka ba haka bane sai suka ce waliyatina bi ayati yanzu yadda za a yi in muhammad abin da yake faɗa gaskiya ne mu muna son ya kawo mana aya ya kawo mana aya ai annabi annabi salihu ai an bashi aya ita ce taguwa ko to shi ma bashi irin nasa mana annabi musa an bashi aya ita ce sanda ko shi ma ya zo da irin wannan mana annabi isa an bashi aya shi ne ne rayar da mace ce ko warkar da guragu ko makafi ko kuma abin da ya kama da wannan to saboda haka shi ma ya zo da aya kama ursilul awwaluna kamar yadda wato kenan aka aiko wato kenan na farko su ma shi ma a bashi bana inda gaskiya ne yanzu sun kawo wato kenan kalubale wanda za su kure annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan a kansa to saboda haka Allah madaukakin sarki ce a'a yanzu ashe ba a ba su aya ba alkur'ani ba aya ba ne sura aka ce taguwar annabi salihu aya ce ga waɗanda suka ganta wanda bai gani da idansa lokacin da wannan taguwar ta fito ba to shi sai dai ji labarin aya amma ayar ba za ta tabbata a jikinsa kamar yadda wanda ya gani ba don haka tarihi ya tafi da ita haka sannan annabi musa wanda baya wurin aka yi ba zai fahimci ayar kamar yadda wanda yake nemi abin nan ba don haka tun da sun tafi tarihi ya tafi da ita haka guragun da annabi isa yake warkarwa da dai sauransu amma mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ba shi alkur'ani ita kuma mu'jiza ce wadda take kalida mai dawama a zamanin sahabbai sun ga mu'jizar a cikin alkur'ani saboda an yi musu tahaddi aka ce su kawo asharar suwarin muftara yatin surori goma wadda su kirkiro suka kasa aka ce su kawo fatu bi suratin mimisiliki su kawo sura guda ɗaya irinsa suka kasa aka ce musu tofa in lamtafalu walan tafalu in ba ku yi yanzu ba to har abada ko ba za ku iya yi ba kuma suka kasa kuma sun je sun gwada ma kawai suka zo su aka auna aka tabbatar da cewa a'a nasu bai yi ba hatta musa ya lamatar kazzabi da ya fi kowa tsaurin ido da ya je tsaro wata sura ya wuce wani abokinsa an fa mun wahayi jiya ni ma na zama annabi yace to wata sura aka saukar maka sai ya karanta da ya karanta sai mutum ya ce masa wallahi kai ka san na san ƙarya kake ƙarya kake wanda bai kama da ƙur'ani ba bai kama da ƙur'ani ba don haka a wancan lokacin ƙur'ani ya zama musu mu'ujiza haka ne to bayan sun bar duniya lokacin tabi'ai an zo an gwada da alƙur'ani ƙur'ani ya zama mai mu'ujiza bayan tabi'ai haka yanzu a wannan modern time ɗin da muke cikinsa a wannan modern time ɗin da muke cikinsa to tana bayyana ma mutane cewa alkur'ani mu'jiza ne don haka ana yanzu ma kawai ya zama kawai fiskokin ijaz na alkur'ani ba da masu kirgu ba wani mathematically zai zo prove maka cewa qur'ani mu'jiza ne wani scientifically zai zo wani ababin embryology wani ababin wato kenan menene ake kiransa astrology astrology ko kuma ababin communication inda Allah maɗaukakin sarki ya magana wa yi zafo da kulli janibin na abubuwan da mutane suke fitarwa a bangaren communication kowanne a layinsa in ka bi sai ka ga wato kenan akwai abin da ake kira mu'ujiza kuma ta alkur'ani kaga kenan yanzu mu mutanen yanzu muna ganin alkur'ani mu'ujiza ne to kaga wannan qur'ani mu'ujiza ce wanda take mustamirra continuous yanzu bayan mun bar duniyar nan Allah kaɗai ya san abin da na bayan mu za su gano dangane da mu'ujizan alkur'ani to akwai mu'ujiza da tafi wannan saboda mu'ujizan da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujiza ce wadda take har abada mu'jiza ce ba ta tarihi ba yanzu babu wanda zai zo yanzu me yasa ne kuke ga ake yawan musulunta ne ake yawan musulunta ne a america ana musulunta a ingila ana musulunta france ana musulunta germany ana musulunta china ana musulunta kai kasar inyamurai ma yanzu allah kaɗai san mutane suke musulunta a nan nigeria nan to saboda haka babu yadda za a yi ne ka scrolling facebook ka dan tafi dan wani lokaci face sai ka ga wani ya musulunta ko wata ta musulunta kuma wane ne yake musulunta da su ijaz na alqur'ani to saboda haka yanzu suna neman wata aya kuma wai su ce a hakan a aiko musu da wata aya daban irin yadda aka ba wa sauran annabawa to Allah madaukakin sarki ce na amana ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون Allah ya ce ai wannan ayar da suke tambaya ma amanat qablahum min qaryatin kafin su ba wata alkarya da aka bata irin wannan ayar ba ta yi imani shi yasa ba za a ba su ba yanzu Allah madaukakin sarki rashin kawo irin wannan ayar da suke magana din ya fi musu rufin asiri ko Allah ya san haka mutanen annabi salihu da aka hausa taguwar sun yarda ne ka mutanen annabi musa da aka fir'auna da mutanensa da aka ba su sanda sun yadda ne kam ba su yadda ba mutanen annabi isa yanzu suna bin annabi isa ne sun yadda sun bi annabi isa ɗari bisa ba bisa suka da su kashe shi ba allah ba da kuke sarki ɗaga shi sama ba to afa hum yomi nuna su ɗin za su yi imani ne in aka ba su irin wannan ɗin su ɗin ma ba za su yi ba saboda ka zuwan ayar ba alheri ba ne a gare su tunda ta zo da bangaren tahaddi ne da kawai ana cikin al'amura ne Allah ya kawo aya to sai ta zama musu alheri amma tunda nema suka yi dan su kure to sai kuma aka kawo musu kuma sai ba su imani ba to halaka ne za ta zo musu to saboda haka shi sa Allah madaukakin zake cewa ai kafin su wayannan al'ummar da suke magana an ba su ayan ai ba su imani ba kuma rashin imanin ya zama sanadiyar halakansu to su din za su yi imani ne an kawo ba lallai su imani ba in ko ba su imani ba su ma abin da ya shafi wa incan to shi ma zai safe su don haka su shiru da bakin su kuma ma in sun bi a hankali ai aya a gurin annabi sallallahu alaihi ba za ta kare ba ba za ta kare don sun gani kala kala da a rayuwarsa tun kafin annabci ya zo masa bayan annabci ya zo masa suna tare da su a makan irin wannan ayar wadda ba ta mai musu ba ai ta bayyana kala kala sannan bayan ya dawo madina irin wannan duk ta bayyana kala-kala sun gani a idansu za ku zo kuna magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ce muku ga abin da kuka faɗa ga abin da kuka faɗa abbas ya koye kuɗi a gurin matarsa ummu fadl ya ce masa za mu je yakin badar idan mun je mu in an kashe ni to wannan kuɗi ki ɗauka ki talazi ki kula min da 'ya'yana to yanzu an kame shi a gurin yakin badar an kai shi gaban annabi sallallahu alaihi an ce kowa zai fashi kansa ya ce shi bashi da kuɗi wanda kuɗi ya rasulullah sai ce aha ba babba kar mi haka da kai kuɗin da ka ba jiya da zai a ummu fadalaka ne ka ba wa kuɗi a ummu fadalaka ce ta ajiye kaza kaza kaza kaza kaza me za ka yi da shi ne tsoho da kai ta ce eh ta haka ne ko wallahi wanda shi da matarsa suka yi akwai wannan shi kuma ko Umar bin Wahab ne shi kuma yace laula dainun alayya inda ba dan zunzurutun bashi da yake kaina ba la qataltu muhammadan wallahi zan je da kashe muhammadu ko me zai faru har madinan zan bi shi farkon hijira shi safwan yana jin sa sai yace dainuka alayya wa iyaluka ma iyali duba shi ka za dauka zan biya kuma family din ka zan dawo da su zama tare da family duk treatment ɗaya zan ba su kayi alkawari shi na alkawari to daga ni sai kai ya ce eh haka ta sassafe ya ɗauki mashi takwabi ya sa a kudinsa ya haura kudi ya kama hanya har madina da ya zo madina sai aka tafo da shugaban annabi sallallahu alaihi annabi sa sai ce masa yanzu kai har yanzu kai har yanzu ba za ka yadda cewa ni manzon Allah ba ne shi ne ka zo da takobi dan ka sare ni sai ce a'a ni dama bayan yakin bayan yakin badar ne ce ni na zo gurin yaron gidanmu ne da aka kama a yakin badar sai ce masa a to kuma kai da ka zo sulhu ka zo da takwabi ya ce a ne ba wani abu ne sai ce a yaya kuka yi da safuwan jiya ya yi shuru ya ce to ya yi ba ka ce za ka kashe ni mutum da zai ɗabbiya baka bashin ka ba in ma sahabbai na ka kashe ni sahabbai na sun kashe ka to bashin ka zai biya maka kuma zai ɗauki iyalinka ba ka kai ba shi ma sai su kuri a wannan gurin to irin waɗannan mu'ujizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba a kwanta a guri babu ruwa ya tsoma hannunsa a cikin bokiti bokiti ruwan da yake karewa mutum ɗaruruwa su ɗiba su sha su yi wanka su yi alala su komai da komai ruwan bai kare ba kagaji sun taba tafiya wani guri sahabban da annabi sallallahu da sahabbansa suka rasa ruwa sama da kasa kun san saharan nan sai ya ce ku je ku gasu daga cikin sahabbai ku je ku nemo mana ruwa cikin su hadda sayyidina ali bin abi talib da suka tafi sai suka samu wata mace balarabiya ta ɗebo ruwa a cikin salka guda uku a kan ragumi tana tafiya suka ce mata baiwa Allah tsaya ina ruwa ta ce wai ai wallahi ruwa da dare sai kun yi tafiyar kwana uku sai suka ce to ki zo to mace ne ita daya su kuma maza ne kuma da dabba sai ta bi su aka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da ta ce babu ruwa a karkarar nan gaba ɗayan ta yace to zai za a yi a sakko min da salka daya jarka daya ya ce duk ku kawo jarkokinku duk salkokinsu a juya a tiltila a cika na wannan a juya a tiltila a cika na wannan a tiltila a cika na wannan a tiltila a cika da kowa sai da aka cika masa nasa suka sha suka wasu abubuwansu ya ce bayar Allah zo ta zo ya ajiye salkarta ta ya ce ruwanki kamar haka ne muka karba ma'ana bai rabu ko ɓaya ɗaya ba ta ce tabbas haka ne ce wallahi haka ne iyaka kin san ba mu taba miki ruwanki eh ba mu taba miki ruwanki ba eh ba mu taba ruwa to aka girke mata bakin abin da inda aka daura aka dauka aka daura mata kan rakuminta aka yi mata kyauta ta alheri aka ce to je ki Allah ya kiyaye hanya su fa binta ko ba musulma bace da ta je ta ce musu yau na ga mutum mai albarka na ga mutum mai albarka me ya faru kunji kunji kunji kunji to daga baya duk hari da sahabbai suke kawowa lokacin da ake expanding wato kenan kasar musulunci duk inda za a je yaƙi to wannan garin nasu to ba a taɓa garin an ci nan an ci nan an ci nan an ci can an ci can sai ta tara mutane ce wannan mutumin fa alkunya yake mana kun ga wancan ya gama da su wancan ya gama da su amma mu bai taɓa kawo mana farmaki ba to mu je mu musulunta suka ce to mu je mu musulunta da ai mutum mai albarka da ba kika ce to kaga irin waɗannan mu'jizozi ba su da iyaka afil haqqi shakkun da alfi dalalatin yanzu ba an kawo hujja dalili da mu'jizozi guda dubu har yanzu mutum yana shakka akan gaskiya takaddama har zikiru madaddare faro to ga alqur'ani shine akan gaba irin waɗannan mu'jizozin ba za su kirgu ba to shine Allah wa da sarki ke cewa al'ummomi da suka gabata kafin su wallahi tallahi ba su imani ba afahun yuminu su ɗin wato kinan za su imani ne a ba su imani ba ta muje وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله ما دوك كنتم جيتي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا kafin ka muhammad ba mu taba aikowa wato kenan wani ba face mazaje mun ga kenan ba mata kenan ko a cikin manzanni ko wala nabiyya unsa qaddu yushtaba ba taba zaben wata mace aka ce ita annabiya bace alga qur'ani ya tabbatar wa arsalna qablaka illa rijala kafin ka ba mu taba aikowa wani da manzanci ba face wato kenan mazaje ne abin da ake nufi a nan shine suna magana cewa me yasa in dai da gaske ne za a aiko musu mutum me yasa ba za a aiko mala'ika ba Allah madaukaki sai ce a gaya musu a'a ai da can din ma da muke aikowa ai mutane muke aikowa rijalan anan yana nufin mutane mutane muke aikowa mu taɓa aikowa mala'ika ba ko za mu aiko mala'ika yanzu idan aka aiko annabi mutum dan uwan na farko shi zai zama shugaba a gare ku ko ba ka bane za ku yi koyi da shi duk abin da zai iya yi kuma za ku iya yi amma in aka kawo mala'ika mala'ika to na farko tukun baya cin abinci zai iya yin sati yana sallah bai araka daya kuma aka ce ku koyi da shi zai yi jinsin ba ɗaya ba ne jinsin ba za ku iya koyi da shi ba sannan idan za a kawo annabi ko walakanta shi ko zage shi ya yi hakuri to mala'ika ba zai iya ba ba zai iya ba kuma yanzu a ce da a ko zaki duk irin barazanar da zaki yake a cikin jejjen nan in ka gani da idon ka bara ka sha kuma ka zama zaki ba saboda jinsin ku ba ɗaya bane anasir din ya riga ya saba duk wani abu da zai baka sha'awa ba za ka so ka ce kai ka zama haka ba don haka Allah madaukakin sarki sai zama mutane ne irin ku yake alkowa dan na farko a samu communication mai kyau tsakanin ku da su da duk irin abin da kuke ji na mutuntaka su ma mutane ne sannan za su iya jurewa abin da kuke jurewa sannan za su zama shugabanni a kanku a kan abubuwan da za ku iya yi annabi sassa yana sallah da daddar sahabbai ma suna yi yana yin azumi sahabbai ma suna yi yana yin kaza sahabbai ma suna yi a cikin abin don haka ba zai yi a aiko wato kenan mala'ika ba a wata aya Allah madaukakin sarki cewa yi walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan inda ma ya zama laruri ne sai mun aiko mala'ika to wallahi mutum zai zama zai zama mutum wala labasna alaihim ma yalbisun ko da yanda suka rikita din mu ma za mu rikita musu ko yanda suka rikita to ya zo da siffar mutum amma mala'ika ne ai duk abin da zai dai na ɗabi'ar mala'ika ne to fa an faɗi an haɗu da rikici kenan an haɗu da rikici kenan saboda haka yanzu za su rika tunanin cewa to wannan ko mutum ne ko mala'ika an zo sallah bayan sallar isha ya fara har zuwa a salatu a raka ɗaya biyu yana kira a shirya ma ya fara jin wani abu to wannan ko mutum ne to zaka ga lafsu ya fara kira wannan labas na alayhi ma yalbisu to saboda haka Allah bada kuke sarki yake cewa a a ba ba mu taba kawowa wani annabi kafin ka ba face mutum haka ne illa rijalan to su wannan mazajen bambancin su da ku da su bambancin ku da su shine nuha ilaihi muna musu wahayi bambanci kyau shine an musu wahayi don haka sun zama annabawa da manzanni ko kuma ba ba a muku wahayi ba don haka ku ba annabawa bane ba manzanni bane sai dai ku zama mabiyan annabawa kuma mabiyan manzanni haka ne shine kawai bambanci mutane ne amma kuma wahayi muke musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an kama ni akan wani abu sai ce a'a ai ni ba kaman ku nake ba saboda me ai ana mun wahayi in kuma akan laifi aka kama ni a matsayin dan kadantaka sai ce inna ma ana basharun mislukum ko yawa bambancin kawai wato kenan shine wahayi da ake musu to idan kuna shakka cewa a da can ana aikowa manzanni fasalu ahlal dhikri ku je ku tambayi wato kenan ma'abota littafi ku je ku tambaye su in kun la talima in ba ku san hakan din ba oke ko kenan a rayuwarku ba ku san cewa mutane ake aikowa ba eh to ku je ku tambayi ahlul kitabi shine ma'anar wannan ku tambaye su ku da Allah ku ne yan bani Isra'ila ku ne aka aiko annaba a cikin ku annabi Nuhu annabi annabi Ibrahim ya sunan su annabi Musa annabi Haruna annabi Zakariya annabi Yahaya annabi Dawud annabi Sulaiman duk yan bani Isra'ila da Allah an taba aikowa annabi mutum ai mala'ika ko kuma duk mutane ne to su din tunda sun sani za su ce muku mutane ne ake aikowa duk zuriyar annabi yaqub ne haka ne to wannan shine point din da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tambayi wato kenan ahlul dhikri kuma yana daga cikin point din da wasu naji wani kirista yana amfani da menene pastor wani ne ebel ne ebel ne ko ya sunansa wasu ebel cewa ai muhammadin ma an ce ya zo guri kiristoci ya koyi addini aka ce ta ina kuma haka yace fasalu ahla zikri kunta la ta'lamun wa wane ne ahla zikri yahudu da nasara so ashe kenan muhammadu a gurin kiristoci yake koyar addininsa kuna gani yadda yake juya abu kun ga yadda yake juya abu abinda point din da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tambaye kiristoci shine point din cewa annabi an taba aikowa annabi mala'ika ko kuma du mutane ne tunda su mutanen makka ba san haka ba tunda ba a taba aikowa littafi a makka ba ko kuma a mutanen makka ba kafin alkur'ani a bayan bani isra'ila aka musu littattafai da yawa to za ka je su bincika a cikin wannan wannan shine to amma da yake yana da san zuciya sai murda shi ya kai wa tukinan abin musamman idan kai musulmi jigari jigari musulmi ne baka san ma menene ayar take nufi ba baka san me tarihin ta baka san asbabun nuzul dinta ba sai rikita ka sai ce gashi a cikin alkur'anin ka dai aka ce fasalu ahlal zikir so ahlal zikir alihudu wan nasara so da ka annabi ma in ya abu ya rikice masa su zai je su warware masa ko yanzu kuna girman kai in abu ya rikice muku bara ku zama warware muku ba to annabin kuma yana zuwa to ga gani saboda haka Allah madaukaki sai ke ce a'a kes din dai guda ɗaya ne fasalu ahlal zikir in kuntum la ta'lamun to mu je
وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين الله ce وما جعلناهم جسدا ba mu sanya su zama wato kenan gangan jiki gingirinka kaman gunki ba ga wancan Allah ce ijilan jasadan lahu kuwaru ko yawa wa alƙaina ala kursiyi jasadan sun ma'ana ba duk wa'annan jasad din kawai wato kiran gangan jiki ne kawai wanda shi baya taharruk to saboda haka Allah ya ce annabawa din nan ba mu sanya su zama gangan jiki ne la yakuluna ta'awa ba sa cin abinci ba a'a annabawa mutane ne manzanni mutane ne ba gangan jiki da ba robot bane robot shine baya cin abinci ko robot shine baya cin abinci yawa to su ba robot bane da haka suna cin abinci kamar yadda Allah yake magana akan annabi Isa da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci suna zuwa kasuwa su sayayya kaga ke da yaro suna zuwa gona suna zuwa wato gidan shago da zai sauran abubuwan da dai ƴaƴan adam ka iya yi tunda za su ci abinci kaga ka za su je toilet da duk wannan abun nan saboda duk abin da dan adam ka iya yi a matsayinsa na ɗan adam wato kenan su ma za su iya yinsa wa makanu khalidina sannan ba mu sanya su zama dawwamammu ba babu annabin da yake dawwamamme lokacin da annabi sa rashin lafiya ya masa tsanani hankalin sahabbai sai ya tashi to yanzu ya mutu ya zani ko in ya mutu ya zani hankalin su ya tashi sosai suka dagula bayan da lafiya haka ya sa aka tattaro shi aka tattabo shi aka tattabo shi sau da ayi suna cira mutum zai rashin lafiya tun da annaba ma suna yi ko sau da aka tattabo shi aka kashi aka zo aka zanar da shi a kan mimbai aka taru kuma kowa ya jiram a gabansa sai ya ce akwai wani annabi da ya taɓa dawama a mutanensa ballantana ni ma in dawama muku suka ce a aisha to tun da annabawa sun tafi ni ma zan tafi lokaci da kawai ake jira wa ma kanu khalidina ba mu sanya su zama da wawuda kowane annabi musa yau za ka sami shi a duniyar nan ba annabi ibrahim ba za ka sami shi ba duk ulul azami na rusuli har ma rusulin da ba ulul azami ba ba za ka same su ba ko yawwa har sahabbai ina za ka same su ko ba za ka same su ba duk su ma sun tattafi babu wanda ya jira a cikinsu haka wato kenan tabi'ai su ma yau ina suke duka sun tafi tafanu jami'a duk sun kare sun tafi ko hatta a kasashen hausa allah ji kan mala aliyu ke cewa yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi ko musa ko abdulsalami ne ko sun wuce wannan makami ba san ɗaya wanda ta rage ba umarun dallaji koren ya wuce a kuma su sandan ko ya wuce har ɗansa koso ba su ɗan hatu yau a zazzau su a bashi ina aliyu babba sun wuce sai ambatansu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zire da sun bari ba don su tafi ko na rafa kowa ma zai tafi yawon wata mujimala ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Allah maɗaukakin sarki ce sun masadaka na kuma wa'ada illa iyaka su annabawa da manzanni wanda aka dora su akan layi na da'awa da kiran mutane Allah ce mun gaskata musu alkawarin da muka musu duk annabin da muka ce masa ya ci gaba da da'awa idan mutanensa ba su karba ba da mu halaka su shi kuma mu tsayar da shi to hakan din ta faru mun tabbatar da wannan duk wanda karanta tarihin annabi nuhu ya san an halakar da mutanen sai mumine kawai haka annabi salihu haka annabi hudu haka annabi shu'aibu da sauransu to Allah madaukakin sarki haka fir'auna ya tafi haka ne sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki bai masa wannan alkawarin ba za su iya samun wata gidan galaba a kansa kamar annabi zakariya kamar annabi yahaya da sauransu wannan amma wannan ma yawanci za ka samu yan uwansu ne suka musu wannan yan bani isra'ila amma Allah maɗaukakin sarki galibi duka yakan halakar da abokan gaban annabawa da manzanni sannan sai ya tsayar da wato kenan manzanni ba an jera mu sai mu tsayar da su wa man nasha'u da wanda muka ga dama mu tsira da su tare da su annabi nuhu lokacin da aka turo ruwa duka mutane sun halaka sai dai in kana cikin safina haka ne ɗansa da ya ga zai iya tsira ya ce masa ka shigo ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuna ma'al kafirina ya kai dana ka zo ka hau cikin kwale-kwale tare da mu karka zama cikin kafir sai ya ce sa'awi ila jabalin ya asimu ni minan ba zan je ni ga dutse can zan je ni nan hau in na hau kan dutse na shi kenan magana ta mutu ya ce an in la asima da yawa min amrin lahi illa man rahima ko yau fa a cikin lamarin Allah na wala ba wanda zai tsira sai dai wanda Allah ya musa rahama don haka kai hakuri ka zo sai ce a shi zai tafi can ya tsira wahala bane kuma mautu suna cikin wannan discussion din sai kuma ta zo ta shiga tsakanin su kin ta kalmiyar da shi to saboda haka Allah madaukakin sarki yana tsayar da mu'minai wa ahlakan al-musrifin sai mu kuma halaka wanda suke masu wucewa gona da iri masu wucewa gona da iri ga iri za a je a shuka a gona sun wuce gonar sun je suna shukawa a wani guri da Allah sun yi daidai to ba su yi daidai ba ga abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ga abinda manzon su sallallahu ya faɗa suka tsallake suka wuce wani guri daban to wannan ba israfi ba to wannan Allah ba da kuke sai ce irin wannan ba za mu bar su ba to mu jimala laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah madaukakin sarki ce laqad anzalna ilaykum kitaban hakika al'ummar musulmi yanzu wannan kitabi da mu ake mu al'umma musulmi mu dinnan da mu Allah yake magana mu musulmi kenan ko laqad anzalna ilaykum kitaban hakika mun saukar muku da littafi kitaban nan ya zo da kira mun saukar muku da wani littafi shine wannan alqur'ani din da muke abin kenan fihi dhikrukum a cikinsa akwai daukakar ku zikiru zai iya daukar zikiri kamar da muka faɗa irin su subhanallahi bihamdi zai iya daukan tunatarwa a cikin sa akwai tunatarwa a gare ku zai iya daukan kuma a sharaf daukaka to wannan ya fi kama da wannan a nan wurin Allah madaukakin sarki ce mun saukar muku da littafi a cikin littafi ne daukakan ku ko a cikin littafi ne daukakan ku saboda kai musulmi idan ka ga suna bin Allah da manzansa da littafin Allah to duniya za ta bi su duniya za ta bi su idan ka ga kafirai suna taka musulmi da suka ga dama to kina sun ajiye littafin Allah ba da kuke sarki a gefe ko kuma suna ana musulmin ana kafirun ana la musulmin wala kafir amma ma dama sun dauki shari'ar Allah sun dike sun dauki wato kenan littafin Allah sun sa shi a gaba to Allah madaukakin sarki ce walayya alallahu للكافرين ايه alal mu'minina sabila Allah ba zai taba sawa kafirai su zama sun samu fawa akan mu'minai ba ba zai taba yi ba amma in ka ga wato kenan kafiri ya hau kan mu'mini to mu'mini wato kenan bai tsaya akan mu'minancin sa kadai ba bai tsaya akan mu'minancin sa kadai ba to saboda haka sai a jarrabe shi saboda wato kenan ya dawo kan hanya to Allah madaukaki zake ce daukakar ku tana cikin alkur'ani don haka me ya kamata musulmi musulmi yayi dawowa zuwa ga alkur'ani yanzu ko a Najeriya nan in ka diba bangaren musulmi da bangaren da ba musulmi ba ko a dokokin kasar nan ko a abubuwa da buguzun da komai da komai duka zaka ga mu musulmi ake takurawa mu musulmi ake abin nan wannan bayar Allah da ta yake kokari ta musulunta nan na ga tana magana tana cewa an ce min ni terrorist ne saboda na fara magana cewa musulmi addininsu yana da kyau tun ba ta bashi gabta kenan an turo zagi an turo mai daga karshe kawai an ce mata terrorist ce kaga da sai ta fahimci cewa ashe wato kenan terrorism din da ake faɗan nan kawai suna ne ake lankawa musulmin da yake so ya zama wato kenan vibrant a cikin addinin musulunci ba komai ne suka yi ba ta ce to di bata ga abin da musulmin suka yi wanda za a ce musu terrorist ba to ita yanzu ta bata shiga musuluncin ba ma amma dai ta fara magana cewa musulunci shine addini na gaskiya kuma da masu suka ce in ka kare na shanshanin takalmi zai iya dauka to saboda haka tun yanzu an fara abin yanzu sai ta zaɗa samun karfin gwiwa cewa ashe kenan musulunci shine wato kenan addinin gaskiya to saboda haka daukakar musulunci daukakan musulmi shine musulmin su rike addini shine su rike abin alkur'ani Allah ce afala ta ake luna yanzu ku har yanzu ba ku gano cewa binku Allah da binku annabi da binku wato kenan karantarwar musulunci an ne daukakar ku take ba me yasa shedan yake matsawa ai kafirci a hana musulunci idan ka shiga cikin musulunci ma me yasa yake matsawa sai an yi bid'a ba daidai a rage maka karfin imanin naka ba ne a rage maka karfin addini mai kyau din ba a ta kirkira wani abu daban a shagaltar da kai ga wanda yake wato kinan sahihi ko ga sunna sai a ce ka je kai bidiya me yasa yake wato kinan kokarin a kawo canje canje yanzu me yasa aka daga masussuka ba da aka kawo tashishi tsakanin musulmi ba me yasa aka kirkiro interface saboda kai da ku da su ku zama ɗaya kenan ko da zai sauransu ko ba ɗaya ake ba ba ɗaya ake ba me yasa duk dokoki yanzu daga zuwan amerika nan najeriya abinda ta fara cewa shine a cire shari'a a kano a cire a zamfara a cire a me yasa a kan me bush kwanakin baya yana cewa bush nufa su nusa trump yana cewa me yasa musulmi suka haushi amerika to ya yake so sai mata su so ta alhali kuma ita ce sos ɗin duk fitinar da take cikin musulmin duk duniya na haka ko kuma sai su so ta eh na ga wani yana masa rai ya ce i'm not happy with i'm not happy with, uh, with, with the arab i'm not happy with arne ne ba ɗaya daga cikin mutanen da ba su yadda da akwai allah ba ya ce this man is not happy with everybody and at the, and, uh, at the tail end he is not going to be happy with his own with himself ko ya ce ba zai zama yana da ya ce he is always not happy with everybody abu kada ce i'm not happy with kaza i'm not happy ce this man yake faɗa uh, trump ya ce this man is not happy with everybody kuma ya ce at the end he will not be happy with him with his self with his own self ko to saboda haka babu dalili ne sai abin da ya faɗa da hausa ya ce shugaban amerika ya ce bai min daɗi ba ina jin haushin abin da larabawa suke to shi wannan arnan arnan bai yadda akwai allah ba sai yake cewa wannan mutumin shi baya jin daɗin abin da kowa yake a rayuwa kamar ya washi kowa kenan ta nan gaba zai zo ya washi kansa da kansa tunda ya washi wannan ya washi wannan ya washi wannan ya washi wannan in wasan ta yawa ba za ta dawo kanka ba za ka zama ka shirka sai ka zo kana yin abu kana can baka ji daɗin abin da ka yi ba da kanka na afala ta kiluna dan Allah musulmi mai sa ba za ku hankalta ba to mu je malam وكم قصمنا من قرية من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين Allah madaukakin sarki ce kam da yawa ma'ana ba sau ɗaya ba kenan ko sau da yawa kasamna min karetin mun karye kashin bayan karuruwa da yawa alƙarya guda wato kidan wanda ke to amma me yasa za a karya su Allah ce kana zalima to da ta kasance azzalim azzalima duk garin da zalincin su yayi yawa to karshen su zai zo shi in ganga ta yi zakin ta yayi yawa to karshen ta fashewa za ta yi don haka yana daga cikin abubuwan da hatta yahudawa a wannan lokacin namu sun fara ganin alamun cewa dole amerika za ta karye saboda zalunci ne ai take yi yawwa zalunci ta sa a gaba don haka kuma dole za ta karye ko ta ake ko ta so kuma in lokacin ya yi allah maɗaukakin sarki zai kawo dalilai ne yanzu ko tare hanyar man da da mutanen iran suka yi na wanda hanyar da mai yake ta tafiya zuwa abin din nan ai ya fara taɓa tattalin arzikinsu ya fara taɓa yakin ukraine ba su gama da shi ba su suka ɗaure gidi a ukraine ya zama rasha ba ta gama da ita ba ƙasar da rasha za ta iya gama da ita a ɗan ƙaramin lokaci da amerika da ƙasashen tura duk su taru suna funding suna funding don haka tattalin arzikinsu ya fara faɗuwa suka rasa yadda za su yi turawa yanzu haka suna cikin wannan matsalar tattalin arzikin ita da yake mai wayo ce ta je venezuela ta kame shugaban ƙasar ta tafi da shi ta tare wurin man ta rike sannan ta ce ta sa Najeriya a cikin concern countries maza maza yanzu yanzu sun zo su da yake mu kuma dama ina rududu ne shikenan an ce a ku tsaya ku tsaya ku tsaya to sai su je su cinna wuta a nan sai su ce zo za su je su tare wurin yanzu duburin resources din da suke neman yanzu yana hannunsu sun tare kawai ɗiba kawai suke suna tafiya da shi don su making up to amma wannan zai yiwu ne ba zai yiwu ba idan wato kenan mutuwa ta zo shure-shure ba zai hana mutuwa ba saboda zalincin da suke ya tabbata cewa suna zalunci har kwamman man ma ya gane na ji wani bai hude yana cewa middle east will no longer be like the one kasan menene middle east ake kira gabas ta tsakiya ba za ta zama kamar yadda take ba kuma na ji tsofan shugaban ina ne kadar ne kone yake cewa idan larabawa yanzu muka goyi bayan amerika aka muka fara yaƙan iran to amerikan za ta zari jikinta dama a kasar ake yakin to sai ta bar mu sai ta kawo makami ta sayar a wannan ta kawo makami ta sayar a wannan ita kuma sai ta zama ita ce mai abin nan zaki bari damisa bari ko sai ta zayya jikinta sai ta bar mu faɗa to da aka ce ba zai yi mu goya mata baya ba duk da cewa sun yi mistake tun shekarun baya ba su hangen wannan abin zai faru ba sun ba su best to ba zai yi su goya musu baya don haka irin biye da america take tsammanin kasashen larabawa za ta yi mata da to wallahi yanzu ba za su yi ba ba za su yi ba dole abin zai canja kuma ko mu din nan ma da kake ne yanzu yanzu waye ya damu da su abin da yasa kaga an yi shiru dama wannan ma'adanan mu din ban mamararsa sosai dama bai shalle mu da yawa ba shi yasa amma yanzu a inda yake shalle mu mana ka gani dole zai za a yi wani abu to Allah madaukakin sarki yake cewa azzaliman ƙasa da yawa mun karya su wa an sha'ana ba da ha qauman akarina sannan bayan su sai muka kirkiro wa'insu jama'a kuma daban saboda haka lokacin amerika ya kamata ce yayi already yadda ta zama ba overdue to saboda haka Allah madaukaki zake muke addu'a ya kawo ta da gaggawa to mu je malam falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun wa'ancan alƙaryoyi da aka aika musu annabawa suka zalunci suka ki karba Allah madaukaki zake ce ya halaka su amma abin da yake faruwa shine lokacin da halakar ta zo ta a hasu ba a sana sai suka sensin cewa gafa azabar manan tana nan tafi duk lokacin da wato kenan halakar za ta zo ta sai su ji a jikinsu ta to gafa matsala don tana tafiya gadan gadan kuma su ganta tana tafowa to izafin min hayar kudu sai ga gashi sun zo suna tserewa da sun ga halaka kowace zai gudu to zai gudu ne zai tsira ne ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba izafin min hayar kudu in an ce raka da shi ne taharikin rijil idan mutum yana motsa kafarsa yana motsa kafarsa haka shine raka da ko to amma kina ya ce anan ta gudu can Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi annabi wane ne ayyuba ya ce urkud bi rijlika ka dan motsa kafarka ka buga ta haka saboda ka buga kafa yanzu da suna shi za a ke cewa kalil yarkud yana gudu kenan ma'ana yana buga kafarsa yana abin nan to yanzu azaba ta zo sun karyata manzo sun yi kome da kome yanzu manzo ya tattare ya bar garin yanzu ka misali annabi lutu ya tattare da matarsa da da shi da matarsa da ƴaƴansa sun bar garin da yake matar ta su ce ta dawo azaba kuma wata kenan ta zo za ta haraka su kuma lokacin za su gudu to ina za su tafi babu gurin gudu annabi nuhu ruwa ya zo ya bulbulo yana nema ya halaka duniya za su gudu ina za su gudu babu gudu ba matsira ko kasan gudu samudawa an aiko bala'i daga sama ya zo tsawa ta kama su za su gudu ina za su gudu ba ba gurin gudu ko sai a ce musu warjo ila ma utrifti fihi oke da kuna jin daɗi a cikin gari kuna abinda ko gada ma ko kin kaɗan karin gaskiya to yanzu ku dawo cikin wannan jin daɗi mu ga in daɗin zai ciwo to saboda haka Allah ba da kuke sarki ce sai gashi suna gudu sai a ce musu mai la tarku la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun Allah ba da kuke sarki ce sai a ce musu la tarkudu kar ku gudu babu wani gurin gudu kuma ba akwai lokacin da ya kamata ku gudu gudu sai ya amfani gudun sai ya amfani amma akwai lokacin da gudun ba zai yi amfani to me amfanin gudun babu yanzu an riga an zo gona go area don haka kun gudun ma gudun ma ba zai yiwu ba don haka warjo ila ma utrubtu fihi abinda kuka zauna kuna jin daɗi a cikin sa din da gidajenku da komai da komai da gonakinku da mulkin ku duk ku dawo a cikin sa hakan za ku ci gaba masakin ku da gidajen naku duk ku zo ku zauna la'allakum tus'aluna la'alla za a zo ku tambaya oke za ku gudu a ku jira tukuna za a danyi tambaya za a za ku yi bayani me yasa kuka ƙi bin annabawa me yasa kuka ƙi bin manzanni me yasa kuka ƙi yin gaskiya a cikin lamarin rayuwarku me yasa kuka zalunci talakawa wato kenan wanda suke ƙasa da ku suke ƙarƙashin mulkin ku me yasa kuka hana mutane su bi Allah domin wani lokaci karshen mulki ne kan sa mutanen dole su bi su kibin annabawa to dumi su ku zo la'alla kun tusalu za a muku tambaya za ku ba da wato kenan bayani akan wannan to mu je qalu ya wailana inna kunna zalimin qalu sai ya wailana ya kai ta mu kaga yanzu nadama ta shiga ciki kenan nadama wani lokaci takan zo a gurin da gyara ba zai yiwu ba to wannan nadama ba ta da amfani musamman idan dan adam shi ya sabbaba wa kansa matsalar kuma sai da ta kife ko sai da ta bare sannan kuma sai zo ce zai nadama to babu amfanin nadama babu amfanin nadama fir'auna an aika masa annabi musa amma bai karbi annabi musa ba ya yake annabi musa har sai da ya ga mutuwa sai yake cewa la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'ila wa ana minal muslimi yace na rantse na yarda babu abun bauta sama da wannan da yan bani isra'ila suke bauta masa shine Allah na yarda kuma ma yanzu ni ma na shiga cikin musulmai aka ce masa a'a ba zai yi ba ai ba zai yi ba ai al'ana ba kada saita kablu da can kai abin da kaga dama ko yawwa alhaji mamman shata ya ziga ka ya ce kai komai kuma ba a komi to ka yi komai kana tsammanin ba a komi sai kai komai mala akili ya ce ali akili ce sai kai komai ba a komi kaga ba zai yi ba to a daidai wani lokacin wata kenan sai zama ba za ta yi amfani ba ya waila na inna kunna zalimina to anan za su yi confessing su tabbatar da kansu cewa sun zalunci mutane kuma sun zalunci kansu kuma a daidai lokacin da wannan nadamar ba za ta yi amfani da a baya ne ka gane ka yi kuskure kana da dama sai ka gyara to amma yanzu a makara a kai ta to fa ma zalat فما زالت تلك دعويهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين amma zalar tilkar dawa a lokacin da azaba ta zo wannan din ba zai gushe ba shine abin da suke da'awa a kansa mun yi ta cikan mu mun zalunci cikan mu mun yi kaza kaza mun yi kaza kaza har sai an gama da su gaba daya hatta da annahu hasidan sai mun sanya su zama girbabbu kowa an girbe shi kawai ya fadi shanana kamili da sun zama gaba daya wato kiran a kwance ba wanda yake motsi kamar an ce in wuta tana ce fafafafaban aka zuba ruwa sai a ce kama datin nawo wuta ta mutu ta lafa kenan ko to su ma duk abin da suke yi duk activities din da yake faruwa Allah ba da kukin sarki ya halaka su sun gama gaba daya addinin musulunci addini ne wanda yake akwai rahama a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo Allah ba da kukin sarki sai ya dauke ma al'umma azabar isti'sal a samu gari gaba daya a share shi Hmm. sadaka al'umma suna da idan suna sabo za a aiko musifa gwargwadon saban amma ba za a share mutane gaba ɗaya ba kuma wato kenan mun samu wannan rahama daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ta mujmal ba ka laka to lokaci yayi to alhamdulillah an ce lokaci yayi za mu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sallah ba mu ikon amfani da shi abinda muka kuskure Allah ba da kokin sarki ya gane da mu kuskuren ya ba mu ikon aikata da ba mu ikon gyarawa. Akwai tambaya ne?